suka ce ma annabinsu ya aika musu sarki don su yaƙi ya ce to aka sa sarki da ku yaƙi ba su kace da bai sa kowa da mu ba alhali an fitar da mu daga gidajenmu da 'ya'yanmu ne ya sa ba zama ya tabarkin allah ba to da aka rubuta masu yaƙi sai suka juya ba sai kaɗan daga cikinsu to kuma aka sanya musu sarki aka sanya musu sarki mai suna ɗalut yanzu sai shi allah ya aiko muku ɗalut a matsayin sarki suka ce ya zai zama yana da mulki a kan kuma ba a bashi yalwar dukiya ba turanci wurare akwai cewa a cikin tafsirin ayashi ya nuna cewa su bani isra'il sun aikata saƙonni sun gai sun jirkita addinin allah sun shishige al'amarin ubangijinsu kuma a cikinsu akwai annabi yana umartarsu yana hana su amma ba su ba su ba su sauraron abin ba su abin da ke cikinsu to sanadiyan haka nan sai allah ta'ala ya sallada waɗansu ƙabilu na masu bautan gumaka a kansu ya sallaka jalut sarki sarkin wasu ƙabilu wanda su ba isra'iliya bane kun ba musulmi bane nan ya ruwa ya ce an ce sunansa arniya har mu ya fi sunan wannan annabi a zamanin su kenan ya ce sai allah ya sabbata musu jalut yana cikin kirt kulɗawa ya ɗanɗana musu azaba ya cutar da su ya kashe mazajensu ya fitar da su daga gidajensu ya kwashe dukiyoyinsu ya bautar da matansu su ne suka firgita suka je zuwa ga annabi suna neman gida suka ce roƙi allah ya aiko mana da sarki mai yaƙi a tabarki malu ya ce a zamaninsu a zamaninsu a lokacinsu annabci a bani isra'ila yana wani gida ne sarauta kuma na wani gida daban ba a riwa masa sarauta da mulki a gida ɗaya ba to sai don haka ne masu kace ba asala na malika ne a tafi sabi da ba to sai annabi sai ce musu hal asaitu an kutu ba alaikum kitab Allah ta qatu suka ce wa malana Allah ta qatu bi sabilillah wa qad khurjana min diyarina wa na sai zama ko kamar da suka kamar da shi annabi bin nasu ya ce musu ya ce to ba ku ganin aka rubuta maka yaƙi ya zama kuma koya ba bal ma kutiba alaihim alqitalu tawallaw illa qalilan minhum da aka rubuta musu yaƙi sai suka juya baya sai kaɗan daga cikin su ainihin an ce kaɗan ɗin a wani ma'anar akhbar ya ce ainihin daga ko tsawo ko gajarta ko faɗi ko kauri ko sauransu ko yawan shekaru wannan faɗin amir mai kimata kullum in ma ya usulu abinda yake kyautata shi me ya iya an ce wani wani jirgin ƙato ya ga wani hakim tsamararre shi hakimin tsamararre ne sai sai jirgin katon shi baka gani ba in ji ƙari sai hakimi ce yi magana an ganka wannan kuma yana cikin abin da amir mun yace al-insan al-mar'u muhtabaqun tata lisani shi ma daga cikin fadin amir mun ne shi ma sai zo da gazgata wannan shi ma cikin abuwa hudu din al-mar'u muhtabaqun tata lisani mutum koye yake a karkashin harshensa da yayin magana da gane to shi hakim din sai ce yi magana in ganka to idan mutum yi bude wake magana sai zaka ga zaka ga wa kake kallo wannan jikin kila suka yanzu jibgin ya kaso ne ko yake kawai ko kowa mai ilimi ne in yi magana za ka gani to wannan ainihin mutum nan su su ainihin abinda suke ma'auni a wurinsu na gane waye sarki daban ne da ma'aunin allah ta'ala mizanin adalci mizani na gaskiya su a wurinsu da gado da kuɗi ka gada kuma kana da kuɗi sai ka zama sarki na farko kai jinin sarauta na biyu kana da kuɗi kuna kowa ga idan mutum ana ba shi sarauta to idan ku mutum bai ba jinin sarauta ba sai a ce bai gada sai mu ce to ga shugaba amma abin nufi jarumi kuma lalle ba girman jiki ne jarumtaka ba don wasu akan sami ragage suna da girman jiki akan sami kuma masu marasa girman jiki ke jarumai to nan a cikin itijaj kuma da na sami wannan akwai darasi dalilin kawo kisan darasi ne kamar na baya alamtar alamtar nan duk darussa ne alamtar na baya dangane wanda suka fita daga garinsu domin wa'azi ne wallahi gare ku ku amfana da wa'azozin Allah kuma ku tsawatu gaba da tsafansa Allah ya wa'azantar da ku da wasu ba ku ba wato yi maku wa'azi da wasu wasu ba ku ba a cikin masu ne za ka ji annin idatar ligayi kar ka zama shi ne wa'azi ga wani baki nan yana cewa faƙad wa azakun bigairukum Allah ya muku wa'azi da wasu sai ya ce faƙala linabihi sallallahu alaihi wa sai Allah ta'ala ya ce da annabin sa sallallahu alaihi wa alamtar ilal mala'i ba sai na karanta duk wa'annan ayoyin guda biyu har ya zuwa wallahu wa yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'ul alim wa'annan ayoyin guda sai karanto su gaba daya a cikin maganar nan sa sai ce ayyuhan nas إن لكم في هذه الآيات عبرة لتعلموا أن الله جعل الخلافة والأمر من بعد الأنبياء في أعقابهم ya ku mutane ku sani a cikin waɗannan wannan ayoyi akwai abin lura gare ku don ku sani cewa allah ta'ala ya sanya halibci da shugabancin al'amari bayan annabawansa a aƙibarinsu wa innahu faddala tsaro ta waƙaddamahu alar jama'ati bistifa'ihi iyahu wa ziyadatin bastatin fil ilmi wal jism ya fifita tsaluka ya ƙaddamar da shi ga sauran da zaɓen da ya masa ya ƙara yake gama su na farko dai wane ne dangin annabi to wane ne yake da ilimi da jarumta na ma'auya kato ne an ce yana da wagegen makogoro yana da bullu tsaifin ciki aka amiru mai suka da shi rahabul bulqum mundahikul ba wagegen makogoro da bullu tsaifin ciki an ce in ya zauna sai ya tattaro cikin ya dora a cinya cikin shi to kun ga jisim a nan ba jiki ne ba jarumtaka ne amma a sifin ali ya aika masa da magana ya ce me zai sa tun da rigiman da ni da kai ne me zai sa mutane tsakanin ni da kai su murmuta a karin kawai na aiki ka fito ni da kai mukwam in ka kashe ni shi kenan ka jagoranci mutane sai sai ma'awa ya ce ma'amur me ka gani ya ce gaskiya mutumin ya yi maka nasiha ya ce amur ba ni za a ruɗa da alewa kowa ka san alibai taɓa kwama da mutum ba shi ya gashe shi kana so kawai a gashe ni ne don haka sai ya ce to tun da ka ce ni in kwama da shi to kai ma sai ka kwama da shi yanzu umarni je ka kwama da shi kai mubaraza to sai sai sai amur ya fito ya ce ina alin ya fito shi ya yi ya fito sai yana wani haka yana wani haka da taho da ya ga ali ya daga zai sare shi kawai sai kwara al'auran sai ali ya kawai kai sai zuba wuce ya dawo ya ce to ba dai na kwamon na dai ma wata ya ce ai ka kwara ka zan kai alai kan ce ma suka yi karɓi mashi ce ka gode ma Allah da ka da da ihibin lillah wani abu ne kan kalman zai sai su ya tun da ba tsani ya ce ka gode ma kazanka da Allah ya baka da ba duk albarkaci wannan kazan nan da Allah ya baka ba da baka yanzu to kaga wato ainihin inda ainihin ga ilmi wane ne Allah ya tara masa wannan a cikin su suna sun aikata sako kuma sun ƙi bin annabinsu ana akwai annabi a cikin su ba su bin shi to sai aka kawo sarki aka ce to allah ya zaɓa muku ɗalut afuwa eh ya zaɓa muku ɗalut ya zama shi ne sarki sai suka ja akan cewa ai ba shi ya cancanci sarauta ba saboda shi bai da yalwan dukiya na farko bai gada ba kuma bai da yalwan dukiya to sai zaman aka ce ainihin shi shi jinin binyamin shi jinin binyamin ne kuma lalle a rayuwa irin ta duniya shi shi fakiri don an ce ma yana zaune a ƙauye ne yana yana kira saboda haka su ba su ɗauke shi a matsayin kamar shi makeri a ƙauye ya zo ya zama sarkinsu to sai ce allah ya zaɓe shi ya sa shi ya zama sarki a gare ku a kan domin allah ya ba shi wa'in abubuwa biyu sa'atan basatan fil ilmi wal jismi yalwan ilmi da jiki jiki nan ya ce nan ya ce wa kana shuja'an ƙauya shi ne ma'anin jiki don kan mutum ya ɗauka jirgegen jiki ne na jiki yana iya zama yana taimaka yana iya taimakon jarumi amma dai jarumtaka ake ne in ba ka ka kwatanta ali da ma'auya lalle lalle ma'auya ya fi shi tun da shi wannan shi ma'auya ainihin yana da jiki sosai amma ba ba da jarumta don haka ne ma da ya ga ali ya darka ko ya hau kan doki ya jika bayan dokin da abubuwa duk jikinsa ba inda baya ba to da yake sun ja akan cewa su ba su yarda ba to shine sai aka ce masu وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة shi ma wannan mun karanta sai annabin su ya ce masu kasadun sun yi gadda masu a cewa sai ta wannan daga da bawarki da shi da kuma da wafati ya zo ma annabi musa sai ya sa waɗansu abubuwa na alamomin annabci akwai allunan taura akwai wani irin akwai wata kwalba wadda aka zuba manna irin manna na da rika sai sauka musu suna su an zuba manna a ciki akwai kuma wani kamar abin alwala wanda kace annaba suka rika wanke fuskarsu da shi da kuma wa'yansu abubuwa dai wasu zaruruka wani suka abubuwa da aka aka aka sassaka a cikin wannan akwatin sai kasance suna girmama shi wannan akwatin sosai suna kuma sa shi ma in za a yaƙi gaba gare su sai su yi nasara sai har ma an ce wani lokaci maƙinsu ta ƙwace wannan akwatin abokanan gaba sun taɓa ƙwacewa amma da suka ga bala'i ya dinga sauka masu sai suka damu su kuma duk yanzu dai a tsakankanin yahudu duk suna da labarin tabot in ka ce musu tabot tabot tabot ko da me suke ce musu na suna ce mishi ko ko akwatin haruru suke ce mishi da harshen su da kuma da ingilishi a cikin bible suna ce masa ark of covenant ko ark of testament labarin shahararre ne a wajen su wannan tabot akwati ne wanda yake yana da marikai guda kuma mutane suka ɗauke shi nan ma bayanan hadisan a imma daban-daban ai ma adda ma gwargwadon tsawonsa da faɗinsa don baƙiya ne baƙiya ne wanda yake ainihin yana zuwa daga wasi zuwa wasi a tsakankaninsu kuma yayin da suka ɓace shi sai shi ma sai ɓace har yanzu a tarihinsu akwai bakatun tabut har yanzu yanzu suna cewa yanzu in mutum ya duba ko ya duba act of covenant zai ga albayani har da hotuna daban-daban wani a ce wai da ya bace an tsince shi a yana wani ya ce ya tsinto shi a wani kogo mutane akwai wasu wani wata kabila limba a afirka ta kudu su ma sun ce suna nan da shi akwai a ethiopia ma akwai wani ɗaki an ce wai a nan yake amma ba a shiga wai amma a nan yake to kuma waɗansu sukan tabbata cewa yana wuri kaza ne wata amma ƙashin gaskiyar magana shine inda za ka ce musu ina tabutin nan yake to gaskiyar magana shine ba shi domin lokacin da suka yi sako an ɗauke shi su lokacin da aka naɗa ɗarut a matsayin sarki sai aka sai mala'iku suka zo shi to da suka sake kuma aikata tsabai to kuma muna da ruwaya cewa alƙa'im ajalallahu farajo in ya bayyana zai fito musu da shi kuma zai fito musu da sahihiyar attaura cikakka wanda ke da yawa dubbai za su imani a hannunsa za su musulun a hannunsa haka wanda duk wanda ya ce maka a wannan tabuti din yana wuri kaza ne yana faɗa ne lalle ba su da shi kuma nan ma akwai mu da wani ruwaya wanda aka ce nan ainihin ya kawo shi a cikin manaƙi bin ibn shahar asho hadisin jabir bin yazid al-jafi ya ce shi'a sun kai ƙara ya zuwa imam zainul abidin alayhi salam nawa abin da suke gamuwa da shi ce sun kai ƙara sai ke na sai lokacin imam bakir sai imam bakir alayhi salam sai ya aiki ɗansa sai a yi lokacin imam zainul abidin afuwa sai imam zainul abidin ya aiki ɗansa imam bakir ya umarce shi da ya ɗauki wani zare ya je masallacin annabi ya kaɗa shi kaɗan to sai aka ci sai je masallacin annabi ya sallah raka a biyu ya sanya abin nan kumatunsa kuncinsa biyu duka a ƙasa sannan sai ya magana da waɗansu kalmomi mai ruwa ya ce shi bai san mai faɗa ba ya je ya kamala da waɗansu ya je faɗi kalmomi to sai fito da wani zare daga hannun rigarsa ya ce zaren na aiki kamar na albiski to sai ya ɗan kaɗa shi ɗan kaɗan sai ya ce da ni ya ja da dakata fita ka ga mai halin mutane dai sai ji ana ta kururuwa gari an girgiza girgizar ƙasa ainihin gidaje da yawa sun rurrufe ciki har da gidajen azzalumai da yawa kuma shi ke a maraguzai aka shiga tatto magawakinsu to sai ce sai na tambaye shi na ce menene wannan zara sai ce aza minal baƙiya shi imam ba ke ne yana yaro imam zai na gina sai ce aza minal baƙiya sai na ce mashi wa mal baƙiya ya bina rasulullah قال يا جابر بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ويدعه جبرائيل ويدعه جبرائيل الدنيا yace ai kaga wannan wannan wannan bangaren yayi yayi daidai da aya din wanda ya nuna ashe ashe bakiya din yana amma wajen zuwa ne yana na a wajen iyalan annabi ashe shi tabutin yana nan sai dai yanzu da aka tambaye hudu to ina ne ayan ku ne ainihin chosen people of god ina ayan mulkin nan ba su ce su ne zaɓaɓɓun allah ba zaɓaɓɓun shaidan ne yanzu da ba inda allah ya zaɓa sun wuce yanzu ba ko su ne zaɓin allah ba kuma su ne wanda shaidan yanzu ya zaɓa suna ta asa a doron ƙasa amma na ce to ina ayan mulkin nan haka kuma wanda suka yi mulki da sunan addinin musulunci ina ayan mulki ina halifofi ina ayan mulki da kuma gada wajen annabi kaga shi wannan tabuti sanannen abu ne a tsakankanin yahudawa sun san da shi amma kuma dalle ba su da yanzu ba su da za ka tambaye su takamaimai ina yake sai a ce eh wani ya ce ainihin a wani wuri an ce ya taɓa tsinto wani kwakwata ana tsammanin shi amma na limba na sun ce suwa sun tafi da shi ne can wai amma daga baya ya ɓace wai sai suka yi wani asidan irin shi suna nan suna girma wani akwati wani a ce shi kuma na habasha a kan wani tsauni aka ajiye aka wani ba a wai ba a gani to inda mutum zai karanta ruwayoyi daban-daban da suka kawo batun tabuti inda za ka ga abubuwan da ke ciki abubuwa ne da lokacinsu aka gani sai suka ci aiko lokacin bani isra'il da yake da akwai ba a buɗe a kuma ba a gani abin da ke ciki alhali ba haka bane akan an ce ma idan aka je yaƙi da shi aka buɗe wani wata iska ta kan fito tana ƙanshi kamar almiski da wani sifa kamar fuskar mutum kuma lokacin abin sai su yi nasara a jefa ma makiyara zai kaga cewa ana bude tabutin ke ga wasu ba'adin ruwawe dangane da wannan a cikin ayashi daga imam sadiq an tambaye shi dangane da baqiyatun matarak al-musa al-harun yace zuriyatul anbiya shine a cikin kafi da ayashi daga imam bakir radradul arwahi fiha ilmun wa hikma radrad yana nufin wa'yansu ɓangarori na allo kamar bayan allo ya kare yan karairayyun alluna allon da aka rubuta a taura da shi allon dutse aka yi rubutu a cikinsa shi annabi musa an bashi a taura a rubuce kuma yana gani lokacin da dutse ke ɓallowa yana yin yana fitowa kamar alluna kuma yana ganin kamar alƙalmi na rubutu ka ba shi ya ɗauko su to wa'yansu daga ciki ba a ce duka alluna ba radrar wa'yansu kararrayun alluna da rubutun a taura na asali wanda aka saukar wa musa akwai shi a ciki ciki akwai ilmi da hikima kuma a yashi ya nuna ilmun ja a minas sama'i faka taba fil alwahi wajen ilafin tabo wannan ilimi ne da ya zo daga sama kwakwata ba ke aka rubuta a cikin wannan adunan aka sa a wannan tabuti a cikin ayashi daga imam riba ya ce a cikin wannan akwai allunan musa karerayu akwai kuma wata tasa wanda annabawa kan yi alwala da shi tasa mai ɗauki kuma kuma ya ce akwai sakina iska ce daga aljanna tana da fuska kamar na mutum in an sa a tabu idan aka sa a tabutin tsakanin musulmi da kafirai duk wanda ya wuce tabuti din ba zai dawo ba ko ko ba sai dai ko ko da galaba ko da shahada wanda kuma ya guje ma taguti din sai imam ya kashe shi a cikin ma'ani an tambayi imam kazim menene a cikin tabut din musa kuma yaya faɗinsa ya ce zira'i uku ne a zira'i biyu kaga wato tsawo da faɗi tsawonsa zira'i biyu faɗinsa tsawonsa zira'i uku faɗinsa zira'i biyu aka ce to me a ciki ya ce a sa musa wasu sake akwai sandan musa wannan sandan da ya kama murga ta zama maciya akwai a cikin akwati da kuma akwai sakina sai aka ce mashi me sakina ya ce ruhulla ya takallamu kama da ya takallamu kano idan talafu bi shi'in kallama hum wa akhbarahum bi bayani ma yuridu yace ainihin ruhi ne na Allah yana magana in sun sabani a wani abu sukan je su kai kukan sai murya ta fito bai musu bayani ga abin suke sabani a cikin majima daga amirul mu'minin ya ce inna sakinata kanat fi rihin haffafa min aljanna lahu wajhun karwajin insan wannan sakina din iska ce ko kuma ce kanshi isko iska mai bugawa daga aljanna kanshi mai bugawa daga aljanna yana da fuska kamar fuskan mutum daga imam bakir innal baqiyata asamu sawara daradul alwa baqiya din nan sandan musa ne da kuma waɗansu karerayun alluna na akawar a cikin kafi ja'ad bihi mala'ikatu tahmil yau tahmilul mala'ika nan aka ce mala'iku na ɗauke da shi wal ma'ana mala'iku suka kawo suka kawo ainihin akwatin wa fi riwayatin tahmiluhu fi suratul baqara suna ɗauke shi suna ɗauke da shi a sufar a suran saniya daga imam sadiq alaihi salam a cikin kafi har wa inna ma masarar salafi fina masarar tabut fi bani isra'il akwai sila wanda aka ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ba amirul mu'minin su ma su tuna da sulkan annabi da takobin annabi da wasu abuwa na annabi wanda ya suke ci wanda ya miƙa masa shi yana nan shi ma a cikin tabuti ne to yace shi wannan sila din shi ne kamar tabuti na bani isra'ila duk iyalin gidan da suka ga tabuta a ƙofansu to an ba su annabci kenan a cikin bani isra'ila suka ga tabuta a kofar gidan mutum to sun san an ba shi annabci kun ga wannan tabuta ba wani abu ne wanda zai iya zama yana hannun kowa ba ko to sau ya ce to mu kuma sila a wurin mu ruwan aka ba shi ne imam a cikin wuraya haifu ma darar tabut fi bani isra'ila darar nur wa aina ma darar salahu fi na darar mulku wal ilm duk inda ta buti a cikin bani isra'ila ya juya to nan ne mulki yake duk kuma inda sila mu kuma a cikin mai juya nan ne mulki da ilimi yake a wajen to ku gane mulki a nan ba mulkin duniya ba ba mulkin duniya ba ne inda mulkin duniya ne wannan allah ya manzan na alkawari ya kuma bashi kuma ya ce da mu aka fara da mu za a kaya yanzu mulkin nan sai bayyana ayi wannan shi ma ilmi da mulki amma sauran a'imma duk sun wuce da ilmi da sultanin ilmi din sai dai mulkin ilmi da shari'a amma mulkin duniya yana hannun jairai a cikin wata ruwaya kuma an tambayi imam kazim alaihi salam aka ce mashi masakina ya ce rihun taruji min aljanna laha suratun ka suratul insan wa ra'ayatun tayyiba wa hiya allati nazalat ala ibrahim fa akbarat taduru hawla arkan albayt wa huwa yad'u asabi eh aka tambaye imam kazim me wannan sakina din yace haske iska ce ta zo da ta fito daga aljanna tana da fuska kaman fuskan mutum tana da kanshi kaman kanshi tana da kanshi mai daɗi kuma ita ce ta sauka mai ibrahim ta tafi ta kewa da sha ta zo nuna shi rukunan ɗaki don an ce annabi ibrahim lokacin da aka umarce shi da je ta ɗakin ƙaba bai san ina ne ƙaban take ba daga falasɗinu saboda haka da ya tashi wannan sakina ɗin ne yake bi yana ganin iska na tana kaɗawa yana ganin alamar ta yana biye da ita har ya zuwa wurin da ya je ta kewaya mashi daidai daidai wurin da ɗaki ya tada ke sai ce to ita ce zai ce kuma ita ce wanda Allah ta yake shafi sakina tun na rabu kun bakke kun min mata raka alu musa wa alu hawa mutamiru mala'ika ya ce wannan sakina ɗin tana cikin tabut kuma a cikinsa akwai akwai tasa wanda annabawa ke alwala da shi kuma tabut nan ya karɓa kewaya tsakanin bani isra'il sannan sai ya ce ibn ya ce wa kana tabut ya duru fi bani isra'il ma'al anbiya thumma aqbala alaina wannan thumma aqbala alaina fa mata butukum ala asila sai tambaye su sai tambaye kala me ta bu ala asila kulna asila muka tambaye tambaye me me ta me na mu ta butu sai muka ce mishi asila kala sadaqtu ko ta butu ta butu kuma wannan al'umma mata da ta butu to wani ta butu ne nafsu ta butu na da ne ko wani ne sabo shi nafsu ta butu da karin wasu abubuwa wancan bai iya domin mataraka alu musa alu haru wannan kuma akwai bai iya domin mataraka muhammadu ma alu muhammad tambaya ina yake in wani ya ce shi ne sarki musulmi ya kawo shi yana ina yana nan a wajen sultanin asar ya ce kuma na a cikin majima daga imam sadiq ya ce wannan tabutun ya fada hannun makiyan bani isra'il na amalikawa yayin da suka rijaye su to amma bayan an kwama da su da bani isra'il sai suka kwace tabutun sannan sai allah ya kwata daga hannunsu ya dawo ma bani isra'il da shi mala'iku na ɗauke da shi a cikin a wani ruwaya wannan sakina alhajana hani ورأس كرأس الحرة من الزبرجد وزمرة أو رواية أنت سكينة نن kuka kuki biyu da kai kamar na kyawa nan da ake yake da ainihin na zabar jar da zumurat wayansu duwatsu wasu na cewa zabar jar da zumurat ko abu ɗaya ne amma dai sun yi kama duk kwan dutse ne kore to zahirin magana dai sakina din nan wani abu wani amnatun wa umaniya ja'ala Allah subhanahu wa fihi wanda Allah ya tsaye nutsuwa ne ko ma menene ko simbol ne ko wani abin da amma nutsuwa yake ne wanda Allah ta'ala yake sanya shi gabanu Isra'ila in tabutu na tare da su bakiya kuma yana nufin yana iya daukan cewa wani wanji na ilimi ko waɗansu abubuwa na alamomin annabci kuma yana iya zama duka to shi kenan dai wannan dai wani abu ne da aka yi a gaban mutane suka tabbatar haka ne domin su ma a wani ruwa an ce sun ce in dai har ya zo da tabut to lallai za mu san cewa shi ne shugaba kuma za mu bi shi sai kuma gashi ainihin ya zo da tabuta sai ga suka ga tabuta ya zo su a ruwan sun ce mala'ikun sun zo ne a sufan mutane amma nan dai sun ya ihtimalin mala'iku suka kawo amma su ba su ga mala'iku ba sun dai ga akwati an zo ana ɗauke da a wani ruwayo daban-daban sun ce ai suna kallo ana akwati na sowa daga sama ya zo ya sauka gaban talut suka ce to mun sallama kai ne to shi kenan zan kyale ku da ruwayoyin nan sun cika yawa a dunkule mun riga mun dan yi bayanin ruwayoyi dangane da da batun tabuti nan yana da yawan gaske amma yana jin wannan ya wadatar insha to sai magana ta gaba yanzu bayan sun bayan ainihin za sun ce bai kama cancanci mulki ba to ga tabuti alama daga alu suka ce eh to shi kenan an gama wato dai ba su ga ya dace da mulki ba amma dai kuma dai sun sallama sun sallama masa yanzu shine sai aka ce to yanzu a tashi a je yaki aka tashi aka je yaki mutum nawa suka fita don tawallo illa qalilan minhum aka ce qalilan din dubu sittin to qalilan din kuma da aka je yaki ne me ya faru duk wasu ba su je ba ko ba lura ba kowa da kowa ya tafi yaƙi illa ƙalilan minu to da aka kama hanya za a je yaƙi sai wata jarabawa ta zo falon ma fasara tsarutu bil junudi yayin da tsarutu ya fito da runduna fasala ma'ana ya rabu da gari fasala an baladi ya fito kenan ya bar gari yayin da faro da ya bar gari da rundunansa yanzu ba sun yadda za a ji yaƙi ba kimanin mutum dubu sittin amma ba iyakansu kenan ba don da yawa sun ƙi zuwa wanda suka fita ɗin aka kama hanya aka sha tafiya aka keta daji aka keta hamada aka sha ƙishi da rana sosai ana aka ƙosa a cimma inda ruwa yake sai za a gangara ruwa ga an hango kogi sai aka yi ma'annabi wahayi sai annabi ce ta kula fara ku saurara falon mafasar wato rujo kala inna allaha mubtalikum bi nahar to Allah yana yana yana jarraba ku da korama akwai za a je kogi zai kogi mai mai wucewa ko ko korama din yayi daidai duk korama matattaran ruwa ne din shi ake ce ma nahar ko da ke akan ce ma karamin nahar ya fi kama da korama fiye da kogi to shi kenan Allah yanzu za a gangara ruwa in an tsallake ruwa kuma sai a kwama da jaluta sai ce Allah yana jaraba ku da korama yanzu ruwan da za a gangara faman sharbin nuhu fa laysa minni wanda ya sha daga ruwan nan ba shi daga gare ni wato ai ba shi daga magoya bayana ba shi ga mabiyana wato ba mu ba shi yanzu ba cikin mai kira ya fice ya fanɗe wa man lam yat'amhu fa innahu minni wanda bai ɗanɗana ruwan ba yana tare da ni to kaga jarabawa kuma ko Allah ta'ala yana son ya gwada imani ne ba dama yaƙi da ya sa muku shi ke yaƙi amma ya sa muku ne duk da ya gwada za ku yi kowa za ku yi amma nasara tana wajen sa to shi kenan fa sai aka ce to gashi nan in an gangara ruwa kada a sha wanda ya sha ba ya tare da mu wanda bai sha ba shi ke tare da mun janibinsu sai ce illa malik ta rafa gurfatan biyadi sai wanda ya kan fada ɗaya da hannunsa in ya gaba zai ɗaure ɗan kafata sau ɗaya da hannu ɗaya ya sha ya wuce kar ya kwankwada ya kashe kishi kasa mutum ya shawo rana ya sha amma da nan kura na tashi yanzu ya gangaro amma da wakai suna iya sha zuba a sa musu wannan jarabawa kana tun doki dokin ka sai ka dan karkato ka dan sha fara daya ka kalli dokin ka ya sha sosai tun da shi ba a yi masa jarabawa to ainihin kai ne aka ce ko kada ka sha samsam ko kai kamfata daya to me faru fa sharbu minhu illa qalilan min sai suka shaya daga ruwan sai kaɗan daga cikinsu da suka je faɓa sai suka sa logic suka sa mantiki suka ce ya za a yi mu yaƙi ba sha ruwa ba ga ƙishi to alhali allah ne ce kada sha ruwa yi ma annabi yawa ya ce kada sha ruwa yana son ya gwada ku ne ya gawa ne zai bi umarni wasu sai suka sa nasu ta suka ce to ya za a yi ba su lura da cewa umarnin Allah ba ne suka yi fatawa yawan irin na iblis mukabilin nas Allah ya ce su jira ya ce ai shi ya fi shi da wuta aka yi shi ya fi karfin yambu bai lura da cewa wa ya ce masa ya su jira ba to shi ne irin wannan fatawar suka yi suka ce to yanzu ya za a yi bayan mun kwaso ƙi yanzu ba hayyakin wannan gulbi za mu yi karo da makiya yanzu ma ce da ƙi sai suka kwankwana ba sha rubu minhu illa ƙalilan minhu sai suka sha daga wani ruwan sai kaɗan daga cikinsu kaɗan ne ba su sha ba an ce kaɗan ɗin ana ba da an ce a wuraren ruwa daban-daban ya ce adadinsu ɗari uku da sha uku su ne ba su sha su ne ba su sha ruwan ba ko suka yi kamfanta daya ƙwallon ma ja wadda huwa wallazina ma'ahu yayin da ya ƙetare shi shi ɗin ne kogi ya ƙetare korin kogin ga shirin yaƙi suka ga iyakan ganin su kawai runduna ne duk gagar koyi ga su lakka ga su akan dawakai ga kayan faga ga sauransu iyakar ganin su suka ga sun nunnun kasu ninkin da ninkin suka ce kawai latsa kadar ne na mu iya mai kawai قال الذين يظنون انهم ملاك الله كم من فئه قليله قدرت فئه كثيره باذن الله وعند سكا سكان كانشي دومين زن ينا زاد معنى سكان كانشي وزاتو ba. waɗanda suke biɗan fuskan Allah ke wanda suka tabbatar lalle za su gama da Allah ne ko ko ka mutu a fagen fama ko kuma ma ba a fagen fama dare za ka mutu za ka koma ga Allah su suka ce ai kan min fi'atin qaliratin da yawa jama'a kaɗan garabar fi'atin kafiratan starin jaye jama'a mai yawa bi izinin Allah da izinin Allah wato abin la'akari ba shine adadi ba shine tabbata akan gaskiya da kuma ikhlasi Allah ta'ala mai iko ne kan ya ba jama'a kaɗan iko wallahu ma'asabirin Allah yana tare da masu daure wato kenan jaraba nan da Allah ya sa musu sai zama waɗanda suka sha ruwa kan ba su jaraba suna ganin jarota sai suka razana na sun ƙoshi da ruwa amma kuma suna ganin jarota guzu sai gaba ya faɗi kamar da za mu gani a ruwayoyi in yayo mana an ce ainihin hudu wanda ya sha ruwan bakinsa ya yi baki laifinsa ya yi baki irin za a iya gane shi kowa za a duk suka firgici jiki na rawa sai suka juya ina mun ina mun yi wannan suicide ke tsamin kwamitin suicide sai suka juya to ainihin sai su kaɗan ɗin nan da ba su sha ruwan ba su suka rike su ne kuma allah ya ba ka samu ya ce a cikin kafi da ayashi da waya daga imam bakar cewa akwai waɗanda ba su sha ba samsam akwai kuma waɗanda suka gamsu da kamfata ɗaya waɗanda ko ba su taƙaita ko rashin sha ko kamfata ɗaya ba da suka sha suka kashe kishi sai labban su suka yi iswaddat wa man lam yaktasir galaba a tashiru wastawaddat shafatu wastawaddat shafatu wa lam yaqdir an yamdi wanda duk ya sha ya kasa dora ya sha sosai kai to sai kishin kuma ya rinjaye shi maimakon iya ka kashe kishi sai ya zama yanzu ya fi kishi ƙarin kishi ya jima sannan kuma leɓensa ya baki sannan kuma ya kasa tafiya ya ce wa haka zan duniya liƙasidin akhira wannan ji fannin imam ya ce haka duniya take ga mai biɗan lahira ga mai biɗan lahira haka haka duniya take idan mutum ya yi guzurin duniya mai yawan gaske ya ɗibi tarkacen duniya da yawan gaske biya tattara abubuwan to shi kenan yanzu nan zai iya ci gaba da hanyar ta kama hanya ya je lahira ɗin zai kama hanya sai ka ga kawai shi ne kuma ka ce mishi wani ce ka aiki ai ba zai ba ina da hidiman mai sun yawa business ya yawa abubuwa ɗawainiyoyi da yawa responsibilities ma na ga su nasu yawa haka shi bai da lokaci don wannan ko aka ce mishi yanzu kaga wannan dara da goma ga wata ɗin nan ana son a daina bacci a kara ƙara ƙaimi a sarki ɗaya business ya yi ba zai yi wasu yau da in bai bacci ya huta ba gobe aikin gobe ya za a yi yanzu ka gama wani jirgi na ya kusa iso haka haka nan al'adun yake wanda yake wanda ya kayan guzirin kayan duniya da yawan gaske zai nauyar da shi ya kasa kama hanyar lahira wanda ko ainihin ke bidan hanyar lahira sai ka ga shi duniya ba ta dame shi ba sai ka ga ya kama hanyar shi ne ke cewa wa haka zan duniya da kasu da haka duniya take ga mai bidan lahira ita ba a bakin komai take ba da suka ga runduna masan kama ko wasu ba a zan rawa dangane da waƙen ganin runduna din nan nan cikin tafsirin ayashi ya ce fashar bu wannan kirayen abuja abu alai salam ce fashar bu min ku illa talatu ne aka wata ashirar rajula min hun ma niktarafa wa min hun mallam ya shara sai suka sha mafiya mutane suka sha ruwa sai mutum 313 daga cikin 313 ɗin nan akwai waɗanda suka yi kamfata ɗaya akwai kuma wanda su kama su sha an ce in an yadda ka sha kafara ka san shi ma sha kafara ɗin shi ma kwa ɗan jarawa ne ka san ka ɗan tsotsa ai ma za ka ji ma ko ko dai ka ɗan ƙara wanda wasu kuma sun dake ma ko kamfata ba su ba amma dai jimla ne ba laifi dai kamfata ɗaya ba laifi rashin kamfata amma ya fi amma ba a zargi mai kamfata ɗaya to shi kenan da suka dinkari dinkari ainihin jaruta suka ce yau ba mu ba za mu yi su kuma mummune suka ce kamar fi'atar kalilatar zabar fi'atar kafiratar bai zai a cikin uyun an tambayi amirar mummune a masallacin kuba wani mutum ya miƙe ya ce ya amirar mummune a habirni an yau mil arba'a تطيرنا منه تطيرنا كيف تطيرنا منه وثقله أي أرجع هو yace ya mira mu ba labarin laraba wanda muka yi shikunci da shi wani laraba ne kun san akwai ko hausa suna da wani suna cewa laraba gana suka ce wani laraba gana in ba su san meye wani laraban da aka yi mai shikunci da ita ba ba shikunci ba ne da gaske ne tun daga shi ruwaya wajen amirin mumin ya kawo cewa sai ce mashi ya ce masa akhirul arba'a fi shahr wa huwa al mahaq laraban karshen wata wanda ya zo a kwanakin mahaq ba kowane laraban karshen wata ba ka gobe laraban karshen ramana amma ba shi na bayana cikin mahaq ba ne mahaq su ne kwanukan da ba farin wata inda wata ke bacewa su ne daren 28 da daren 29 da daren 30 wayannan darare uku to ranakunsu kaga zai zama ran 28 da ran 29 da ran 30 in laraba ta faɗo a wayannan kwanaki to ita ce take da nahisa amma kamar laraban gobe 20 da nawa shida ke ranku to kaga bata faɗo a mahak ya ce ainihin mahak wa huwa al-mahak wa fihi atala kabilu habil a kawo a cikin wannan laraban ne kabil ya kashe dan uwansa habil ai ya aka zai ce a cikin sa ma ne kaza a cikin sa ne ma kaza a cikin sa kaza da ya duka ka kawo wala Allah mun taɓa karanta a baya cewa shine ma ainihin yawmun nasir mustamir din nan da aka yi ma a ya fara da wannan laraban to sai har can can dai har yace wa yawm arba'a uku zatin akhadat al-amalikut tab amalikatut tabut yace kuma ranar irin wannan laraban ne amalikawa suka dauke suka dauke tabut daga bani isra'ila aka yaki sai suka kwace tabut sannan kuma an tambayi a cikin kisan an tambayi abul hasan al'imam da menene ake sanin imam bayan imam da wani daya ake da ya ce inna lil imami alamatun imam yana da alamomi mutum ya zo cikin hisal ban hisal nawa ne nan ya kana na karantuwa daga nurar sakarai ne amma a hisal din da yake hisal na cewa hisal kaza hisal kaza zai kasance adadin alamomin imama ɗin to ciki sai ya ce wasilahu fina bi manzalati tabutu fi bani isra'il ya dura ma'alimin imam haisu ka wanda ya kamata in kawo mana tun azun tun da azun na kawo batun batun batun tabut ke cikin wani wani mai tambaya wani abu ne Allah ta'ala ya haramta kaɗan a ya haramta mai yawa ya haramta kaɗan amma yana wanzu ce wannan ruwan wannan ƙoramar da aka jarumci bane isra'ila da shi shi ne aka haramta musu mai yawa aka haramta kaɗan kun san a bayan muna karatu dangane da giya mun ce duk abin da ke bugarwa in mai yawa zai buga kaɗan ya haramta duk abinda in an sha za a bugu in an sha mai yawa za a bugu to kaɗan ya haramta an fahimta kar mutum ya ce ai bugarwar ne ya haramta saboda haka zai sha ɗan kaɗan ba zai bugu to kaɗan ɗin ma haramun ko da lasa ne haramun to idan sai a tambayan wani halas ne wani abu ne mai yawan shi haramun kaɗan ɗin shi halas sai ce wannan ruwa da aka jarabtu bani isra'il da shi aka ci kamfata ɗaya halatta amma in ya wuce nan kuma ya haramta amma galiba ba al'adar haramomi ne haka suke ko yanzu abubuwan da aka ce haramun ne kamar a ci ko a sha an ce ɗan kaɗan an ci ko da ɗan kaɗan ɗin ne haramun to cikin itijaj na abrasi daga cikin zantukan amirul mumini yana cewa fa'in ne hamilukum insha Allahu ala sabilin naja ni in zan mai dora kuna to zan dora ku ni mai dora ku ne a kan insha Allah a kan tafarkin tsira wa in kana fihi mashaqqatun shadida wa mararatun atida ko da yake a wannan hanyar da zan dora ku akwai kunci mashakka tsanani wahala mai tsanani akwai wahala mai tsanani da kuma ɗaci mai shi ma mai tsanani za mu ce ɗaci mai ɗacin in ɗaci ya cika jawar ɗaci mai ɗaci mai ɗaci ɗaci mai yawa kina ba ga ba ga ɗanɗanon abu mai ɗaci ba a wahalar abin ka san kamar yadda abu shan abu mai ɗaci yake da wahala to haka na wato zan ɗora ko amma ba yana nufin da sauƙi ba ne kusan mutane suka so addini ya zama su sauƙi ne hanya ce daidai amma kuma da wahala ne akwai ɗaci wa duniya halawato ya ce ita ba duniya halawa ce abin balbawa ya ce alewa ai daga nan ya ɗau halawa mana cin mana mukan ci ma halawa ne ba alewa wasu ne suke cewa alewa wanda ba su iya faɗan halawa ɗin ba daga baya kuma da suke rinjaye tun da yake galiba jahilai sun fi yawa daga halawa sai suka ce alewa sai ya zama alewa a wanda ya karatu ma sai ya ce alewa amma halawa amma yanzu akwai mutane suka ce mai halawa to shi kenan ita duniya halawa ce to ba zan ce alewa don a gane mana da zaƙi ita duniya tana da zaƙi ma tana da daɗi ma wal halawatu liman iktarra biha ita ko ita ko alewa ga wanda ya rudu da ita min ash-shiqwati wan nadamati amma kali kuma zai kai ga shakawa shine rashin arzikin lahira da nadama bakin ciki amma kali kuma dan ba da dadewa kadan wanda ya rudu da alewa din duniya dadin duniya ta rude shi ya bi na'am zai dan ci amma dan kankani kuma ba da jima ba ta kare kuma ya ya koma cikin bakin ciki da nadama wanda bai da kashi thumma inni ukhbirukum anna rajulan min bani isra'ila amara nabiyahum umira kai kenan da am am am afwa thumma inni ukhbirukum anna rajulan min bani isra'ila amarakum nabiyukum Allah ya shiru an yi Allah ya shiru minan na'ari kala ju fitar ki amurki ka sharbu minku illa kalilan ne kuma ina gaya muku labarin cewa a cikin wani mutum daga cikin annabawan bani isra'ila ya inda an afwan anna rijalan yace anna rijalan min bani isra'ila amarahum nabiyyu ba anna rajulan ba waɗansu mutane daga cikin bani isra'ila annabinsu ya umarce su da kada su sha ruwa na gurbi ko gorama ko kogi in sun ganga fala ju fitar ki amri sai suka nutsu a bar umarninsa ba sha rubu min sai suka sha daga wannan ruwa illa kalila sai kaɗan illa kalila min fakunu rahimakumullahu min ulaika alladhina ata'u nabiyahum to ku Allah ya rahmshe ku ku zama cikin irin shige irin wa'annan da suka umurci suka bi annabin su wa lam ya'su rabbahum fasaba manzon su wato idan al'amari shine an in an ce maka kai sai kai waɗannan mutanen da annabin su ya ce musu inna allaha mubtadikum bi nahari su waɗannan mutanen sahabban annabin ne ko ba sahabban shi ba ko jikokinsu ne suka zo suka sha jikokinsu ne wanda ba su ga annabi ba suka sha to abin da abin da amina ke cewa misali ne kun ga ainihin wani annabi cikin annabawa ya umarci mutanen sarrafin bani isra'ila kar su sha ruwa sai su sha sai zama aiki ban su shi saboda haka yanzu zan tsora ku a kan ba fa da yake da shi ba amma ku bi amma ku bi ba daɗi yake da shi ba su mutane su kan so abin ya daɗi ne yawa shi ko abin da ya daɗi yakan ruɗin wawa ne kamar a ce guba ne amma da daɗi sai ka ɗan sha kalas an ce wannan guba ne amma da zaki sai ka sha to an ce maka ainihin wannan kai wannan misali ne da yake wai an darussa din nan darussa ne ga gare mu shi yasa ma aka kawo mana to akwai kisan yadda ainihin yaki ya kasance wanda shi ma dogon magana ne amma dai za mu fara ko da mu kare gobe insha Allah na ce da insha Allah jibi ne za mu aje karatu gobe jibi jibi alhamis insha Allah saboda haka akalla kila mu kammala wannan in ba mu kammala ba ma karasa gobe bayan tsallaka kogi kuma fa da wa'annan wanda suka ji tsoro suka kasa tafiya kamar yadda ruwa ya zo sun kasa tafiya ne saboda haka kalilan ɗin ne suka ji suka yi suka walan ma bara zo da jalo ta wajen rubiyu ƙalo rabbana afirk alaina sabran wa sabbin agdamana wa surna alal qaumil kafir yayin da suka yi mubaraza ga jalo suka bayyana ga jalo gaba da gaba ke jama'u biyu suka haɗu ke shi ne don amurka yin fara mun ce kan ce mubaraza mubaraza yana fitowa wato suka barazo suka fito suka yi gaba da gaba kenan da rundunar jalut duk da ba su da yawa su 313 su ko rundunar jalut dubu da ba ta dubbai to suka ce rabbana afirka alaina sabra allah ka cika mana da wani abu faraga faraga yana nufin ya zama awwa wato ma'ana ya zama ba komai a cikin musai da wuri ba komai tare da musai ba shine afrik alayhi domin faraga yana nufin ba kamar fa asba fa'adu ummu musa fariga na ce fariga ba komai sai kaza ke ahim abin da ya dami zuciyarta kawai tunanin ɗanta shine zuciyar ba komai sai wannan to in ka ce afrik alayhi na sabana nufin yana nufin ya zama ba komai a raina banda da wuri daure ko ko mai faru ba zan tuna wani abu ba to ka cika mana muna yace ka cika mana dauriya wasu bit a gada mana ka tabbatar da kafafun daren mu tsaya bai zama ba za mu goce ba ba za mu yi baya ba wansur na arar kawomar kafirin ka ba mu nasara akan mutane kafin a waɗannan mutane kalilan ɗin da suka suka dake sai suka ce Allah ka ba mu sabati ka ba mu nasara fa hazamuhum bi idhnillah sai ko suka murkushe su da izinin Allah suka wato ma'ana su nan mutane fiyatin kalilan ɗin suka murkushe mutanen Jalut da izinin Allah suka suka yi nasara kenan a kansu wa qatala Dawud Jalut Dawud ya zama shi ya kashe